Assalamu alaikum masu kalanmu da sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da mu a nan tashar talbijin duniya a cikin shirinmu na barka da asuba. Shirin barka da asuba na kowace ranar Lahadi a daidai wannan lokaci. Gashi Allah mai kowa mai komi maɗaukakin sarki wanda ba roƙon kowa Allah. Gagar misali wanda yake misali mai cikakken iko Allah gadirin ala kulli shay'in. Allah ya amince mun zo a wannan ɗakin magana don gabatar da wannan shiri in na barka da asuba ta gari. Shirin barka da asuba ta gari na ƙumso abubuwa da dama waɗanda suke amfani ne ga al'umma. Dalili shine shirinmu na tattauna batutuwa daban-daban tun daga rahotanni tattaunawa gayyata da miƙa waya da kawo wasu abubuwa waɗanda suke amfani ne a cikin al'umma. Na sake jaddada wannan magana saboda wannan fili-fili ne na musamman. fili ne da muke cima makarantar jami'a ta duniya wadda za ka cinci wasu abubuwa a ciki waɗanda walakila ba ka taɓa ji ba in kuma ka ji walakila kamance an tunasar da kaya yi amfani da wannan dama ka bi sauraron wannan shiri ba don komi ba saboda amfaninsa wannan shiri shiri ne wanda zai aji muku wani kundi wanda zai zama muku tarifi a cikin tsarin rayuwarku hakikanin gaskiya muna tattauna wannan shiri muna samun sakonni da dama daga kasashe na ƙetare daga kuma ƙasar mu ta Nijar a wuraren daban-daban sakonni irin na yanar gizo da aka sani da Facebook sakonni irin na sako waɗanda aka sani da WhatsApp sakonni irin na Messenger sakonni irin na gida a kai tsaye a wannan fili ya kumshe su ba don komi ba saboda wata hikima da muka kafa mu wannan fili tare da imam na masallacin imamu malik abdulmalik wanda muke shiri da shi a wannan ɗakin magana da haka masu kallonmu da sauraronmu ba sai mun yi dogon zance ba amma abin da ya sa muke tunasar da haka shi mai sauraro ko mabiyinka ya san da kai ka san da yana, yana binka ka san da kuma yana sauraron ka wannan shine muke so mu faɗa muku duk ƙoƙarin da kuke yi da jin daɗin da kuke yi da fahimtar da kuke samu a cikin wannan shiri muna samun labari daga gare ku da haka muna godiya a wannan fili mai tarin albarka muna isar da gaisuwar mu ga malamai magada annaba malamai hitila ta duniya muna muku fatan alheri malamai duk inda kuke muna baran addu'ar zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata a ƙasar da ƙasashen musulmi na duniya Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ka taimake mu daraja annabi da alkur'ani sannan kuma a cikin shirin mu na barka da asuba muna isar da gaisuwar mu ga saraki iyaye na ƙasa waɗanda da su ne suke da kambun amma yanzu walakila sai dai a hankali sarakuna muna gaishe da ku sannan muna gaida dattijawa matasa barkan ku da warhaka maza da mata da fatan kun tashi lafiya don ku sani matasa wannan shiri walakila kusan ya zama naku ba naku ɗaya ba ne amma dalili saboda ku ne mayan gobe sannan muna isar da mu ga dukkan wanda yake biye da musau da kafa hukumomi jami'an tsaro dukkan ku muna ce muku barkanku da yau to ku bari mu je a cikin shirin kai tsaye amma ku bari mu shiga lissafin kalanda ta islam yau muna ranar uku ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Uh, daga makka zuwa madina 1443 wanda ya yi daidai da shida ga watan uh, mars maladiya aikwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2022 algata malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu almajirin malamai na yi dogon sharhi ko a ba komi ai daidai na mutane su san an san da suna turo sako kuma suna bibiya kuma su kansu suna kawo tasu gudunmuwa da ra'ayi da fatan alkhairi abu ne mai kyau sannan gaida malamai kamar da ka faɗa magada annaba hitila duniya abu ne mai kyau gaida jagorori abu ne mai kyau gaida mata da yara da matasa da kuma yan jarida da muke aiki tare da su ai kowa ya shigo ciki kenan to kenan sai an yi dimare mai kyau sannan aka tafiya mai kyau ai ka kyauta haka ne ya liga ta malam eh a jiya jiya ako an su da suka kira ni daga dama garin Zandar ya ce shi da matar shi yanzu rigangantu wala kila yanzu ana ana rigangantu a talabijin da an tashi da an yi sallah yanzu ana dibin lokaci kowa kokari yake rike telekomin da dai ya kunna yana son ya ga shirin da za mu yi da ni da kai a wannan zauri a da magaram nake maka magana masha Allah da farko mata shi ce ta fara abin sai yake ta kai ni ko sai na sa laya ni daga rambe kai yanzu daga baya ne ya sai ta shanye shi sai ta shanye shi ya hima kura shafa haka ka san bai san abin da abin ya kumsa ba ne daga baya ne ya gane ashe ba wato gaugawa da ta kai ba ta banza ba ce
ta alaga ta malam yau za mu shiga cikin matashiyar mu ta biyar kenan ko kashi na biyar a cikin siyasun duniya kuma mun tattauna batutuwa daban-daban waɗanda suka bi mu daga farko zuwa yau walƙila sun ji abin da imamu ya faɗa da kuma tattaunawar mu da irin hasken da aka bada da kuma irin badakalar da take a ciki yanzu muna son mu kai ga ya nau'in jagora haka ne siffofi siffofin haka ne siffofin jagora na gari da kuma siffofin jagora wanda ba na gari ba haka siffofin al'umma na gari na jagoranci da kuma siffofin al'umma wadda ba ta gari ba a santan da haka a yau nan za mu tashi yau nan za mu kuma lokaci ya ba mu a gaba mu fara bayanin nau'i nau'i na siyasoshi yauwa ina ganin nan ne aiki shi ne aiki shi babban aiki kenan mu je in ji mahaukaci da hakura ba ya ce mu je kawai ta liga ta bala akwai sabon gaisuwa na captain Uh, Sule Ibrahim okay.
sannan kuma akwai kaftan Habibu Mali okay.
sannan akwai kuma uh, kumandan Sangare okay.
uh, sannan akwai gaisuwa ta General Gladima okay.
uh, waɗanda dai ni samu tun da sassafe don saboda suka ce a gaida malam a to ba ba ba lahi jami'an tsaro na ai in ba da su ba da ƙasa wace ta kare ku in ba da su ba da barayi sun cika su babu babbaka in ba da su ba da yan ta'adda sun cika su babu babbaka duk yadda kake ganin baka san muhimmancin jami'in tsaro ba wallahi jami'in tsaro a dai kwaɗi sunan shi ɗaya koko a ce gashi tsaye bisa hanya amfanin da yake yi da ka san shi wallahi da ka jinjina mishi saboda da yawan masu son su taka doka da sun tsinkai shi sai su ɗauki wani salo wani salo a canza kaga ashe kasancewa akwai shi abu ne mai amfani wanda da yawan jama'a musu gane ba da babu su da baka iya kwana gidanka ba mutum nan to ka gani iri iri za a zo a ce malam bismillah to ka gani to ai kaga abin ba daɗi Allah da ya kyauta amin amin to Allah ya taimake Allah ta malam da mu da su duka gaba ɗaya to sai mu sai mu shiga karatu ko to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu cikin ƙasa da wajen ƙasa da waɗanda muke tare da su cikin studio da sauransu dai duka muna musu muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kamar yadda muka sani yadda Alhaji Garambe ya gabatar suwa maudu'in mu karo na biyar ne an tattauna akan wannan maudu'i tun daga tushen wato asalin sa na siyasa da ma'anarta da kuma abubuwa dai yanzu kuma za mu ci gaba za mu dora da izinin Allah subhanahu wataala a yau za mu tashi akan kamar yadda Alhaji ya bayani shine sifofin jagora nagari da kuma sifofin jagora wanda ba nagari ba sannan sifofin al'umma ta gari da sifofin al'umma wadda ba ta gari ba tukinan wannan su ne matashiya in lokaci ya dan ba da dama za mu fara shiga cikin nau'uka na siyasa mu ji yadda musulunci ya yi bayani da dalilai a musulunci saboda wani ganin shike musulunci bai san abin da ake nufi da siyasa ko jagoranci ba sannan kuma shine tushen ta ba madalla to kaga in ba an ba da dalilai da hujjoji ba ba a iya bambantawa tsakanin zare da abawa gaskiya ba a iya bambantawa tsakanin kwaya da tsakuwa ko ba haka nan bane to Allah ya kyauta amin amin amma alga ta malam kafin ka shiga na yi tuya na manta albasa to akwai rakiya tana can injiniya ce a wajen inda ake gwado mu To.
wanda aka ce masa diffusion To.
da Bubakar Kacalla To.
su ne suke bisa na'urorin nan yanzu To.
haka To, mai da kamera?
kokata.
Mai- shi kuma Bubakar ana ce masa Abdulkarimin Bubakar Madalla.
shi kuma shine mai kyamara wanda ya hada mana kyamara To.
dan kasu ce mun an manta da su an yi tuya an manta da albasa Yawwa.
sai su ka- sai su mai da ka baki yo ai shi ne yanzu ma na na ga an wada wata ini ni ce to barka ga a gyara maganar nan Eh, tun kuma ba ta yi nisa ba kuma muna gaida masu dijile kaga su yi mana kofir Eh, kuma ka- ka dai tuno wallahi eh to eh darakta na a- a- na Nijar ka gaba daya Eh.
kai da iyalinka da ma'aikatan ka muna duka gaba ɗaya muna jinjina mu.
dan wani lokaci muna yi sai mun kawo wuri a baya dauko daɗi sai a kirtip kaga a dauke wuta Ya kamata a Eh, gyara.
Allah dan ce musu
a rinka kula da mu ko yawa abin da mu kare saboda abin yana da amfani ba amfanin malam ne yake shi kadai ba ba gaskiya.
amfanin Grambe ne shi kadai Kadai ba ba.
amfanin al'umma ne gaskiya ne Mm, kuma ba ma- ciki da waje ciki da waje ba ma Nijar kawai a Gaskiya.
a- a Matasa muna suna magana biyar- Afirka ne.
jama'a suna biyar da yawa mu.
bismillah malam to Allah ya taimake mu alaji sifofi na jagora Na'am.
in an ce sifofi jam'i ne na sifa Na'am.
shin musulunci bayan ya yi bayanin jagoranci shin ya haɗi sifofin da ya kamata a ce jagoranta jagora ya Yana da ɗabi'antu to a nan wani karatu ne mai zaman kansa To.
shine cewa duk in an ka haɗi wata sifa ta kwarai ga jagora an gane ko Na'am.
mai kyau Mhm.
kyakkyawar sifa kenan Na'am.
to abinda za mu fahimta mummunar sifa tana tare da ita akwai musifa tare da ita tun da yanzu misali Oh.
barkaji barkaji yanzu in ni ce ƙarya Eh.
ya kishiyarta ƙarya eh kishiyar ƙarya gaskiya ko gaskiya dama ai su ba su dama kishi to take talauci fa A'a, kuma kishiyar shi shi ne wadata wadata.
madalla to haka suka tahiya kenan yanzu da mun waɗi sifa ɗaya mai kyau akwai mummuna tana tare da ita to karatun kenan na'am karatun kenan malamai Na'am.
musamman na usulul fiqh da dalibai suna tare da mu suna kiran shi mafhumul mukhalafa na'am duk in an ka tayo jan karatu in ana son a sauƙaƙa sai a yi haka in an haɗi ɗari to ɗari biyu na an ka haɗi in ka gane eh kenan ba ɗari bane eh ba Barka ɗari gani.
a ɗari biyu ne Ɗari biyu to ne.
an ce mawadata kenan ba sai an ce maka talakawa ba in an ce maka masu kuɗi ba sai an ce maka talakawa ba in an ce maka Masu masu rai ba gaskiya.
sai an ce maka matattu yanci ba masu gaskiya ba sai ba su kama kareta ba na Madalla!
fahimce ka an gane ko Eh.
da ka ce masu gaskiya ku shigo To me kenan?
yake nuhi? makaryata ku tsaya Kuma wuri.
ku tsaya.
ba sai na faɗa ba karatu ne mai zaman kansa na'am To, alhaji sifofin jagora musulunci ya tattaro su. Sifofi ne waɗanda waɗansu sun shafi ruhinsa, ka gane ko waɗansu sun sa- sun shafi jikinsa.
eh Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi irin sifofin da kamata a ce jagora ya siffantu da su.
eh Daga ciki za mu fara.
shi ma shi ma kaftan Abdul Wahhab ya aiko Ah, sakon shi to madalla. Eh to ya- yana da kyau a isar muna.
mun Haka.
gode kaftan Abdul Wahhab Allah Allah na'am Allah ya biya su.
amin mhm An gane ko Na'am.
akwai sifa wadda ta shahi jikin shi jagora.
shagora akwai sifa wadda ta shafi an gane ko Ye- yes.
ruhin jagora a jiki da ruhi jiki da ruhi na'am to yanzu duka za mu yi bayanin su to a cikin suratul baqara da muka kawo kissar bani isra'ila da Ila.
sun ka ce a zaben musu shugaba eh a- a to makon sai da suka yi wuce.
mamaki yawa Mhm.
yaya aka cewa wani shine jagora Na'am.
to sai aka faɗa musu daga cikin waɗansu sifofin da ya sa Allah ya sa shi ya cancanta ya zamanto jagora na'am an fahimta Mm.
sai Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum Mm.
annabin su ya ce da su inna Allah astafahu alaikum na'am Allah ne ya zabe su ya zabe shi akan ku amma wa zadahu bastatan Allah ya bashi yalwa fil ilmi a cikin ilimi na'am ashe ba a son jagora ya zamanto bai da ilimi ɗif kenan in an ka ce ilimi ba dole ba sai ya zamanto malami na'am in an ka ce ilimi ba sai ya karanta political science ba ko science politique na'am a'a ya zamanto yana da ilimi na mu'amala da jama'a mu'amala da jama'a mu'amala da jama'a wannan abin kenan yana tasiri sosai yana yo wa za ka jagoranta to ai kaga nan ne ake samun matsala saboda rashin mu'amala da al'umma ai in ya abin da muke gani ai a cikin in an ka ƙasashen samu Afirka.
laraba sun ka ce an ka samu fajiwa na'am an ka samu bagire mai nisa tazara tsakanin jagora da wanda shi ke ma jagoranci babu jagoranci abu ya lalace jagoranci na hakika ya zamanto akwai connection connection Tsakanin- alaka mai karfi tsakanin jagoran da ake ma jagoranci sai jagoranci ya kyau da al'umma da al'umma to ya za a yi a samu wannan kuma sai ya zamanto kowa ya fahimci wani na'am to ilimi ba dole ba sai ka zamanto a ka san komai dan adam bai yiwa ya san komai Allah shine san komai amma idan zaka jagoranci al'umma to duk wanda ya san wani fanni to da shi za a dama ya iya kaza ko ya san fanni kaza madalla ko ya kware wane akan kaza bari ka ji Na.
wane ya karanta ilimin addini to abin da ya shafi addini ga waɗanda suka karanta su tai su yi bayani kan shi
A, ba kai za ka yi ba a'a to in ka kwaɗi banda ta zakai ka to banda ta zakai wai ba wane ya karanta tsaro to shi na ɗan al'umma wanda zai wakilta al'umma cikin al'amarin tsaro wane ya karanta ilimin likitanci to shi ne wakilin al'umma a cikin ilimin likitanci wane ya karanta ilimin geography to shi ne zai wakilci al'umma game inda shafi geography wane ya karanta geologiya ilimin da ke kula da arka- arzikin abin da ke Arzikin ƙasa.
ƙarshen ƙasa yauwa da duk ma abin da ke Ma'adanai, ƙarshen ƙasa ma'adanai.
to shi zai wakilta ƙasa a wannan Na noma.
sai ya zamanto kowa wakilin al'umma sani a cikin al'amari an dama da shi musamman bangaren noma shi ma bangaren noma agriculture wane ya karanta noma wane ya san al'umma to da shi za a tafi Yam.
wane in ya faɗi magana jama'a za su yadda da ita sun san ba mai yaudari na ba Ko da- To shi an wakili ko da bai karatu ba to ko da bai karatu ba ah, to in alhaji- dai yayi magana ah, to shi mutane sun ka sani yanzu misali- Ashe ku- akwai kuskure alƙalama akwai kuskure a cikin tiyatun da duk wanda an ka sa mutane ba su yarda da shi ba to ba wai shina jagoranta su bane a'a suna jiran ran da zai kai kasa ne
la ilaha illa eh kware ku wanda ita ce wanda ita ce bari in baka ma misali Ba- guda to- a gurguje to- to.
saboda ka san Lokaci mun ne.
yi su mu ba yan uwa misali dibo kasar turkiya aka yi juyin mulki eh
an sa tsammanin shugaban kasa ya shiga hannu bai shiga hannu ba na'am ku yan kude telefon da suke cewa Mm.
waya wata emission ta aka yi, sai shugaban kasa ya kira ana emission an aza kamar kira na zai yi shi mag- wani na zai Shi- kira shi magana shi- shi- sai shi- ce shi na shugaban kasar turkiya gashi bai shiga hannu ba al'umma tana jin haka suka yi hurut suka fito sojoji suna halbi mutane na shigowa suna kwantawa shar tana bi saman su ka san dai abin mamaki na Kwarai.
ko su tsaya ko su Kowa taka san wannan Suka labari yi na Edis.
kisa suka kare suka gaji su da kansu suka Suka aje bari.
makamai suka ba da hannayensu aka daure su
a Dan turkiya a a turkiya ba da dadewa ba me yasa suka yi haka saboda sun san wannan shugaba yau ko sun mutu ƴaƴansu ba su yi asara ba suna da afi ne kenan ko shugaba na gari ke akwai alaka tsakanin Shi- al'umma da shugaba da shugaba.
to shi yasa babu wanda ya shi ratsa su amma in ya zama to kowa yana ma wani kallon reni eh kallon hadarin hadarin kaji to magana ta kare kamar mutum na ya hau kololuwar dutse in ya leko kasa ya shiga da mutane eh sai shiga ne su yan yan kanana to in sun tada kai ma suna kallon to haka shugaban kasa mai girman kai yake da al'ummarsa shi yana kallon su ba kowa ba saboda shi na da jami'an tsaro Su daga ma- bashi kariya su ko sun dauke shi banza da yuhi don ba su dauke shi matsayin shugaban su ba wa zadahu basatan fil ilm al ilm shine tafiyar da jama'a na'am kenan yanzu ko baka da ilimi ka tattaro ba ilimta to ku ba da shawara ku kuka sa abin da Allah ya ce ni iyaka ta dai wakili ne naku na'am magana ta kare basatan fil ilmi wal jismi Allah ya bashi yalwa ta jiki yana da lahiya lafiyayen jiki ashe jahili bai cancanci shi jagoranci muta wanda ya Eh.
jahilci al'umma bai dace jagoranci ta ba ashe mara lafiya bai dace jagoranci al'umma ba sai mai lafiya sai mai lafiya domin in babu lafiya mi zai tafi ba iya komai to kasan da kaga kake yi zan baka misali To.
yanzu game da abin amarin da ya shafi lafiya yanzu kaga lokacin da aka ɗauko yar aduwa margayi Allah ya ji kan Eh.
musulmi aka ɗora shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya kaga an yi ma musulmi banda domin ana ganin kamar arewa ce kamata ta jagoranta to amma idan aka ɗauko mai cikakken lafiya aka bashi kina a- a- arewa za ta yi shekarun ta guda takwas tunda tsari ne na yan arewa ta karɓa kudu da arewa amma sai aka ɗauko mara lafiya sai aka aza ko da ya hau yan kwanaki Sai bai kai ga sai ya ba.
abin ya dame shi wanda an mataimakin sa ya dawo sai kwaci kaga illar rashin lafiya ɗaya kenan illar rashin illar rashin lafiya kasar Algeria shugaban kasar ta Abdulaziz Bouteflika sai da kai ana tura shi tura shi cikin wani ɗan tarko madalla to kaga ashe akwai waɗanda ga ci da rashin lahiyar shi su ne ke tafiyar da kasashe shi na can kwance da sunan shi na aka ɗaukar Shi- kara shi- shina neman ake ɗaukar lafiyarsa.
dekire shi bai ma san me ake ciki ba kuma shine shugaban domin kasa shi ne shugaban kasa yanzu in ka ɗauki kasar gabon misali shugaban kasar ta kowa ya san dai ta yana shi na tangaɗi Mm.
kaga waɗanda ga jin daɗin zaman shi su za su ci amfani su tafiyar da ƙasa irin yadda suke so to kaga irin matsalar da take faruwa kuma babban misalin da zai baka wannan lokacin da buhari ya rashin lafiya aka shi eh, ingila Eh.
najeriya ta shiga cikin wani nan da hali nan ɗan lokaci kaɗan yana can kwance wasu na nan suna yin abin da sun kaga dama suna cin karensu babu babbaka dan ka gane muhimmancin lahiya ga shugaba
kina yana da lafiya zai iya ayyana basatan abu fil ilmi wal jismi Allah bai hudin magana ta haɗi Allahu akbar kuma aya ce cikin su- alkur'ani mallamai sun sani cikin suratul baqara to wannan kenan na'am mun ji wannan ko daga cikin sifofin jagora waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a mu is- mu fahimce su shine shugaba ya zamanto yana da wasu sifofi da suke tafiya su ma tare
na'am annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim na'am ya nemi a bashi jagorancin ma'aikata ko ministry Mhm.
wanda dama in babu wanda ya cancanta sai kai ba laifi ka nema waɗanda ka cewa bai cancanta mutum shi ce a do- a zaɓe shi Mm-mm.
Ba akwai haka inda ne.
ya cancanta saboda babu wanda zai babu wanda aikin zai sai iya wannan kai in ka aikin.
bari halaka za a yi na'am yanzu specialist a ƙasar Nijar misali a- a a fagen likita a ce duk Nijar shi kaɗai na iya taɓa kaza to sai ce bai aikin nan bai yi Kuma a ka- ce bai bai nema cuci ba.
al'umma ba ya cuta ya cuci al'umma ta yi Right.
kuma yanzu specialist cikin bada sun ka zama sun shahara sun samu kuɗi ma kasar tasu ma yanzu ka iske can ba da sana ba su aiki suna can tuna suna ba turawa aiki bayan ka samu abin duniya sannan kuma ai da kuɗin ƙasa na tun da CE har zuwa university kayan ka samu shiga aka yi maka ita wannan ƙasa ba ta da haƙƙi gare ka mamma ka ba ta Tana da da.
haƙƙi gare ka baban ka bai da haƙƙi gare ka Yan jiha ka uwa.
ba ta da haƙƙi gare ka yan uwanka ba su da haƙƙi gare ka kabila ka ba ta da haƙƙi gare ka haka kawai duk kun mance da yadda an ka gina ku
ai matsalar kenan to shi Allah ya sa yasa akwai mantuwa ga dan duk adam wanda duk jagora duk yanzu masu aikin gwamnati wanda ke fatan kasashen su su ruguje ba su kyautata ma kansu ba Na'am.
domin sun zamanto ɗiya ba ɗiya ba na'am ƙasar da da kuɗinta aka sa kalakkol da kuɗinta aka karanta sheka da har abinci ake basuwa zamanin kunci har ka zo kai ba ɗan kowa ba kana ƙauyenku har ka zo ka zan dj ku ka zan wani minista ƙasar ga ta yi maka komi har ka samu matsayi har an ka ɗauke ka aka baka prise and charge da kai da matarka da ɗiyanka da kowa naka kuma kana da fansho in ka sabka kuma ƙasar gata an baka fatan ta zama da lahiya ko kaka fatan ka kawo ka biya ma wani kafiri daga waje bukata shi don saboda a ruguza ƙasar ku baka san ɗa ba na'am baka yi yauci ba annabi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al na- na'am ka sanya ni in kasance mai tsaro akan taskar ƙasa akan taska taskar ƙasa na'am dan wuri ne mai muhimmanci Mm.
an fahimta ka san kasashen da suka ci gaba babban ministar wadda ta fi kowace muhimmanci a wajensu ita ce ministar ta ilimi Ta da ilimi.
ministar ta abinci
kalaci kalaci Da ilimi.
da ilimi don matuƙa ba a ba waɗanga muhimmanci ba to akwai matsala babu Su a wasu na ƙasashe.
rantse da Allah babu sojan da zai iya yaki babu tuwo ban san shi ba sai an ci kalaci sai an ci tuwo to ko shugaban ƙasar Amerika bai iya mishi buri na rantse da Allah in kuma shi na so a gwada sati guda kowa shi ce babu ruwan shi da wani da tuwo da shugaban ƙasar Amerika mu ga wanda mu ga Wanda wanda zai yi nasara.
mu ga wanda zai gare kure ne na'am ai shi na hekuwa fi su duniya Mhm.
to kaga kasashen da ba a ci gaba ba ministar biyu ne ake ba muhimmanci na'am ministar ta farko ita ce ministar da finance Mhm.
saboda a Da tattara kuɗi.
kuɗi kowa shi washe abin da ya ga dama kayya ministar ta biyu ministar de la defense saboda duk bannan da ka yi akwai masu baka kariya mutum da ba Allah na ba kai ba bukatar kariya Allah to na'am sai annabi yusuf ya ce inni hafizun ya ba da dalili Na'am.
ni hafiz shiga Yace- ce ta mubalaga bai ce hafiz ba mai kiyayewa ne ashe shugaba ya kamata ya zama to mai kiyayewa shi kiyaye kanshi daga taba haƙƙin al'umma Na'am.
kuma ya hana wani ya taba haƙƙin al'umma ahsanta na'am alim ya ce ni mai ilimi na abinda zan yi a kan sani zan yi shi in ban karanta abu ba ma zan kira wanda ya sani shi hudu ya za a yi kai ba likita ba ka hudu maganin da za a sha Mm-mm.
alaji Mm-mm. Sai- to sai sai mu ce abin to nan, sai ka madalla gangara.
ka yarda da mallan shi baka sallah amma baka yarda da mallan shi hudu ma abinda Allah ya ce ba Kai, wata magana ta fa eh to kwarai ku eh to ka yarda da mallan shi shige shi ba da sallah eh ko a ce shi addu'a shi addu'a amma baka yarda ba in an ji aya an ce Allah ya ce kaza an kawo sala kai baka yi karatu ba kuma ka ce a'a ba haka nan da ba ce malam faɗa mana malam- malam wannan harka da ba Allah faɗa mana da abin ga shiki tunda kai yanzu mu mun haɗa ba abin da Allah ya ci
kuma tsari ne dole na rayuwa ba kowa matsayin shi Afirka mun ki yarda mu ba mutane matsayin sosai in bala'i ya ci mu shi yasa ba mu cin nasara yanzu harkar da duk ta kamata su turawa da suke da wayo "Mm, mm, in za a yi sai a ce a kira specialist specialist specialist yi magana in akwai kuskure an gano shi a gyara tun da specialist na iya kuskure ba Allah na ba Eh.
amma muna a'a sai a ɗauko wanda bai karanta abu ba a ya bashi dankare kuma Eh, ya faɗi yadda ya kaso to yadda suka so sai bala'i ya to sai a ce waɗanda sun ka karanta su zo su bada su gyara su gyara mi mi yasa ba a neme su tun farko ba ai shi yasa ka kenan ga- kenan ƴan ƴan magana suka ce to ana zuwa ake sako ma dalla ba sai an dawo ba tun ranar abin nan Gini, a- a- razzani.
razzani Ehe.
sannan ba sai ranar kamun kihi bane ake hwahon gora ya kamata a neme ta ta wani eh lokaci.
alaji yanzu shine kasashen mu ba abin bayi duk ga an nemi waɗanda sun ka cancanta an Afirka da kasashen Laraba ta ɓaci ba a baka abin ka sai an je an dagule komi da komi ta lalace sai a ce ka zo ka yi ka gyara kai baka da aiki sai gyaran bannan wasu kai ba ka kokari ko a lokaci ka tsara bai yiwa a ba waɗanda sun ka iya sai abu mai kyau sai dai a ba wanda bai iya ba in ya lalata sannan a ce wanda sun ka iya su su gyara yanzu shine aikin su ma'ana ba a darjantar da bai wadda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ba ko ya faɗi yana bada ta to shi Allah to in ma ba a yarda da ita ba in ta kama dole yana yarda da ita to amma dai Allah ya ce yana bada bai wasu inda ya gada inda ya gada ba to ai su musu yarda ba sai in sun yi bannara sannan suka da Allah ya baiwa tun da yanzu mutumin da ya ce bai yarda ba wani shi magana kan abin da ya sani an ka ce to je kai kan je kai kai banna kai yi banna kuma ka zo ka ce su zo su gyara aikin kwarai kaga aikin ba a ce aikin to to alaji alaji shin wanga harka ta kana za mu tafi Afirka to Allah mu gyara maka mu yadda al'amuran mu za su tafiya da kyau na'am okay alaji mu je to annabi Yusuf kaji ya haɗu wannan sifofi Ya faɗi.
ashe ana son shugaba ya zamanto mai kiyayewa sannan kuma shugaba ya zamanto masani na game da al'amura sannan daga ciki kamar yadda ake son mutum ya zama mai aiki don waɗanda sifofin duk da ka ji na faɗi sun shafi shugaba na ƙasa sun shafi kuma wanda za a ba jagoranci ma'aikata jagoranci wata shugabanci wani waɗansu abu karakter ne waɗanda ana son hatta da ma'aikaci in za a ɗauke shi a ma'aikata yana da waɗannan waɗanda daga cewa musulunci bai magana yadda za a ɗauka ma'aikaci a a- a- a- abin nan ba a ya za mu yi mu ɗauki ma'aikaci wanda bai karanta abu ba ya za mu yi mu ɗauki ma'aikaci wanda bai da lahiya ma'ana musulunci ya magana ya za mu yi mu ɗauki ma'aikaci yo duk sifofin jagora sifofi ne na mai aiki domin mai aiki a ma'aikata jagora ne akan aikin shi na'am wanda daga cewa musulunci bai bayanin sharuɗan wanda za a ɗauka ma'aikaci ba wai gaya maka musulunci ya yi komi ya bayani kan wannan to alaji Na'am.
malamai suke cewa za a istinbatin wannan ko da amince maka za a yi akan aiki Na'am.
annabi Musa lokacin da aka so a ɗauke shi aiki Mm, an gane ko a garin Madiyana na'am M- eh, wannan yar yar wannan daccizo ta ce ya ya ya abatista ajir inna khayra man ista'jarta alqawiyyu al'amin na'am lalle baba ka ɗauke shi matsayin mai aiki domin mafi alkhairin wanda ka ɗauka alkawiyu Na.
mai ƙarfi ashe ana son in za a ɗaukar jagora ko ma'aikaci ya zamanto yana da ƙarfi na kula da aikin shi karfin kula da aiki yawa idan ya yi masa yawa to a rarraba kai kaɗai alaji yanzu a bar maka ma'aikata goma in ba Cikin afirka ba kanka kai saboda ɗai.
salar saboda saboda salari salar ko kuma ka ci can ka ci nan kana ɗaukar salar bakwai takwas tara goma tsaya dai Eh.
in sai a ce kai ne kai ne DG Eh.
ko kuma ko Eh.
kuma a ce kai ne minista Eh.
na kaza da Eh.
na kaza Za da da na na- kaza a da na kaza caccaka ma.
Duka kai dai saboda Allah alaji yanzu wanga wuri an ce a za a yi aikin gaskiya abin ya maka yawa ko a gargajiya da mun ka zo Eh.
mun sa akwai sarki Akwai- akwai hakimi Eh.
akwai mai unguwa akwai mai gari akwai wane ne akwai wane ne kowa an rarraba mishi ai ko a sarkin ma To, akwai dan Alhaji- galadima to, yanzu akwai Alhaji- sarkin yaki to, Alhaji- Eh, yanzu Alhaji- har sarkin gida akwai to yanzu alaji an ka zo an ka ce an bar sarki da aiki shi kadai abin ga shi na yiwa bai to yanzu a gargajiyance bai yi ba za ku kawo mana irin wanga al'amari a cikin a cikin zamani da aka cewa an ci gaba wani irin ci gaba na wanga ya kamata a raba mu kowa aiki gwargwadon yadda ya iya baiwa wannan salar kin guba ce muke ci ya zamanto mutum guda na ɗaukar salar goma shi kadai abin ya yi yawa kuma bai aikin ka bala'in ya yi yawa lalacewa ne muke nan muna ta yi muna komawa baya kowa ba shi daidai da shi ka bari mutane su ci mana ba kai ƙasa ga ba ka- ba takata ba kai ka tai da- da da yanka bai yiwuwa a ce ka ci kayi aiki tun zamanin jure an buga da kai zamanin kunce an buga da kai zamanin alshebu an buga da kai shehu amadu ya taho an buga da kai mamma usman ya taho an buga da kai bare ya taho an buga da kai wanke ya taho an buga da kai tanje ya taho an buga da kai salihu shibu ya taho an buga da kai muhammadu yusuf ya taho an buga da kai zamanin bazo ka hwado ciki kuma ɗiyanka kana nan kana ta firifaren su wai kai kasar ka ta gidanku ta kai kaɗai abin tambaya eh ka ta yi retara ta ka tsuwa ga matasa dubbai sun taso ku bari su ma su Sun yi karatu ko ba.
tattare Sun yi wallahi karatu.
suna kashe ko tarana sun yi karatu in sun kai diploma gare su alaji wanda doctora doctora kuma ba su son aikin komi sai na service ma sun ki ba koyon waɗansu ayyuka yanzu waɗangana aka cewa su zama na afirka ko dai turawa su canza tsarin su in su iyayenmu na da da kakakin nan mu sun bi mallamai kuma babu ruwansu in sun kai noma suka samu suka cika haci rumbunsu da haci ba su iya komi ba sai sallah sai jiran mutuwa sai Shi kalmar kenan.
shahada na Sai rantse taimaka da ma 'yan Allah, waɗanga yara da kuka koya ma faransai da angale sun ka samu diplom suna nan suna ta cika ƙasa ba su noma ba su sun cin haci ba su sun cin dawa ba su sun cin masara Kuma ko ba le- su da aiki.
ko lemu sai an mace an sa cikin ver an An dan sa samai ɗan dan tiyo.
tsinke ciyo suna tsun tsun wanga zai zama bai da salar bai ta ture ba wa'e ta shi ban da Allah ku daina ma bakan ko wahala waɗanga matasa wallahi ba iyayenmu na ba su iyayenmu ku ta yin duk abin da kun ga dama su da sun ci haƙi sun ci masara sallah ɗaya za su yi su jire mutuwa amma waɗanga da sun ka iya angale da faransi na Sun ziyarar ƴan uwa da zumunci.
wallahi sun yi turawan amerika da na faransa da na ingila cin sun jin daɗi.
daɗi wallahi da ganin su kai ka sani ka ga mutum ya zo ya sai dan dan dan dan Haba, dan Alhaji.
wani dan biski kai wanda ga cewa burodi in ya bushe shina shina kirci mai hannu shina yanke mai hannu burodi
Allah ya ta malam muna magana eh, eh, sifofin jagora sifofin shi ko jagora Kuma an ba da sifofi alƙawiyu daban-daban, mai ƙarfi daban-daban.
wanda Na'am.
yana da ƙarfin da zai yin aiki Na'am.
ma'ana ƙarfin kwakwalwa da ƙarfin jiki Eh, idan abu ya yi yawa a ba kowa daidai nashi Na'am.
al'amin ya zamanto amintacci Na'am.
domin sifa ta aminci dole ne a same ta ga jagora aminci aminci domin in babu aminci babu yarda tsakanin shugaba da wato na tare da shi abin da ke sa aminci kuma ya zamanto duk abin da za a yi an sa al'umma ta tahi tare na da jama'a in ba haka ba lamari ba zai yi kyau ba in ya zama to kai abin da kaga dama da kaga aikatawa to ka sani su kuma mutane suna nan ba ruwan su jiran kai na su kada da zaka kai kasa amma in kowa ana sa shi ya san abin da yake faruwa Na'am.
wannan tafiya ce ta musulunci na to musulunci alaji wanda Na'am.
a gurguje na kawo sifofi ne nami na jagora akwai waɗansu sifofi wanda za a ƙara da su daga cikin su akwai tsoron Allah tsoron Allah shine ja- tu- tushen komi daga cikin su akwai amana mun faɗi zancen akwai amana Akwai.
daga cikin su akwai sanin ya kamata daga cikin su akwai rashin girman kai rashin girman kai yana karkashin tsoron Allah Na'am.
duk wata ɗabi'a ta gari tana karkashin tsoron Allah Na'am.
to waɗanda su dai ne in mun ba da misali tun da lokacin mu bai da yawa ji- yadda musulunci ya bayanin sifofin jagora cikin alkur'ani kenan to to- to- to su al'ummar da to yanzu sai a'a a Eh, gurguje to.
a gurguje na'am an ce ya zamanto mai ilimi kenan kaga Ya.
jahili bai jagoranci jago- dai jagoranci dai al'umma dai ke ne an ce ya zamanto yana da yalwar jiki da lahiya Lafiya.
ashe mara lafiya bai dace jagoranci al'umma ba Na'am.
an ce ya kiyaye ya hana wani ya ɗauka kuma shi kada ya ɗauka kenan haka wanda ga ɗauka ko shi na bari ana ɗauka kaga bai cancanta ba bai cancanta ba ya zamanto masani ashe jahili bai dace jagoranci al'umma ba ya zamanto mai karfi ashe in aiki ma mutum yawa ba zai iya kula da shi ba ya zamanto amintacci ya zamanto mai tsoron Allah kaga ba wanda bai tsoron Allah ba ya zamanto mai tawadu ana son shugaba ya dauki kanshi dai ne kamar kowa ba Ya da daidaita kanshi da girman kai al'umma.
ba to haka ne mutane za su taimaka kai amma in ka dauki mutane banza to kai ma banza ne shikenan na'am wannan Shi tsarin da musulunci wannan yake shi nan.
wa- tsarin da musulunci yake, kuma ayoyi ne da alkur'ani da kawo to wannan kenan Na'am.
sai mu je zuwa ga sifofin al'umma sifofin al'umma na gari al'umma ta gari to Kuma haka abu ba.
abu guda da an ce ta gari dai to Eh.
akwai ta banza Mummuna.
yawa eh Ba- al'umma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'umma ce biyu al'ishi na'am akwai ummatul ijaba Mm.
akwai ummatul da'wa to al'umma wadda ta karba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sunanta ummatul ijaba na'am akwai ummatul da'wa waɗanda su kiransu akai amma sun ki imani suna cikin al'umma ta Amma amma sun ki imani.
waɗanda ba su karba ba ana ku zo ma'adalla to kowace daga cikin suna da sifofi to Qur'ani ya yi bayani da Na.
mun ba da waccan kishiya ta zo al'ummarsa Allah ya faɗa al'umma ce fiyayya al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar na'am masu umarni ne da abu mai kyau masu hani ne da abin da bai da kyau Bai da kyau.
ashe al'ummar da duk ba a wa'azi cikin ta ko ba a barin ayi wa'azi ba al'umma ce mai kyau ba ashe duk al'ummar da in an kaga dan wani na banna ba a cewa ya bari ko a hana shi ba al'umma ce ta gari ba ashe al'ummar da take taimakon al- take zaben makaryaci azzalumi ta dora shi samanta saboda wani kwaɗayin wata bukata ta ta ba al'umma ce ta gari ba na'am domin ba ta yi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba yadda mhm.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
sannan da wannan al'umma ta farko in muka dauki al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam akwai larabatun da su suka fara karba a makka Na'am.
waɗannan an kira su ummiyin waɗanda da ba su karatu ba su mi ba su rubutu ba su rubutu Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Na'am.
to wannan al'ummar dalilin da yasa ta samu ilimi shine alqur'ani shi ya fitar da su daga cikin jahilci da kuma banna da wadda sun ka kasance a cikin ta Allah ce wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin suna cikin banna kaga mutum ya auri uwarsa ga shirka ga zalunci ga kwace gami gami gami sun yi duk abubuwa sun aikata ka koma cikin littattafan sira Sun yi musamman abubuwa.
littafi ar-rahiqul Sun yi maktum abubuwa daga amma alaji da qur'ani ya zo shi ya maida su wata babban al'umma ashe in muna son mu daukaka mu koma makarantar wa littafin da mu aikata ta a aikaci a aikace a aikace ba baki ba ba ni Nijeriya na ba ka sallah kato kuma aljanna zaka ba ta yi ba a ina alaji ina ruwa Ba ta yiwa.
Allah to ina ruwa Allah da kasance ka Nijeriya ko ka Nijeriya shi Allah gari a dan wani gari na ko dan wata jaha na ko dan Shi wata ne mai kasa abin fa.
na ko dan wata kabila na ko Allah baki na ko Allah hori na ko ko Allah da- eh, wani yare shi- eh, shi ina ruwa Allah da wannan shi addinin shi yace ku bi in baka bi addini ba kare ka ta kare ba ta riga a yanzu yanzu irin karyar gada ake nan ana yada kasashen laraba matasa na tabarin sallah anta arabi wan nabi ya Ko ka- eh, arabi sallashi ina ma kai sallashi sallah.
ta dukhulul janna ina wai kai kai balarabe na annabi Ko ka- balarabe na kai sallah kuma kai sallah ba aljanna zaka haka aka ce a wanga hayaniya ta alaji kai ai, Na gani kwarai. Na hayaniya gani a ce kasashen to wannan Laraba.
abubuwa alaji dole sai an nisance su to kaga al'umma ta annabi manzo sallallahu alaihi wasallam waccan ta farkon tunda kasancewa su larabawa ne amma ba su kadai bane tunda an turo su zuwa al'umma gaba daya abin da ya fitar da su ya kai su gaba shine su ne sun yi aiki da alqur'ani na'am to waɗannan sifofin sifofinta suna da yawa an bata alqur'ani an bata ka'aba an bata kaza waɗannan sifofin al'umma duk dai sifofin to idan al'umma tana son ta zamanto ta gari shine duk mutumin da zai kawo ci gaba a cikin al'umma dama Allah ya bada ka'ida ta siyosoloji wadda tsakanin musulmi da kahirai kai ba musulmi da kahirai ba mutane har aljannu suna iya aiki da wannan ka'ida na'am ka san sociology ana cewa zamantakewa ka- zamantakewa kaza to kaza.
har aljannu wagga ka'ida ta shafe su Kamar kuma da ka'ida.
an yi ta babu kasar da ba ta zama lahiya Ba- ba mu- ba mu Allah ci.
ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan fassara algata ku taimaki juna wajen aikin alkhairi da tsoron Allah kada ku taimaki juna wajen aikin sharri da ta'addanci aikin da zai sawa a samu zunubi duk duniya in an kai haka an zama da lahiya duk wanda ya to da wata ide mai kyau a taimaka mai yi wanda duk ya zo da idiyar da ba ta da kyau a hana ce, "Mm, shi to a cikin unguwa a cikin gida a cikin family a cikin kasa a cikin kungiya a cikin komi an kai haka faɗa mai da tashi hankali zai tashi ka'ida ce ta sociology wadda ta shahi duk duniya ko kafiri ya zo da abu mai kyau Allah ya ce mu ce mai kyau na ayi to hatta da aljannu sun ka faɗi gaskiya mu ce gaskiya ta ayi aiki da ita
amma sai kaga mutum ya zo ya faɗa abu gashi na kirki a ce kada Allah ku yi ta batun shi zo da shi magana ta alheri yanzu ba masu cewa a bari don Allah duk cikin wurare ba a san su cikin fami ba a san su cikin gida ba a san su duk mai cewa a bari don Allah an hiso mai cewa a buga ai an daɗe an dade ba kasar sama ba kiyama ta ta gane ba daɗe Ka ba ta tsayu ba ji sama wata- da ƙasa su gami wata irin magana to sai ka ji an yi kuwa yanzu tun mai neman tashi hankali shine aka gani wai wayo sai ka gari ji shi mai wee cewa a zamna lafiya a ji tsoron Allah a nemo maslaha sai a ce matsoraci na bawa na sakare na haka shike kamar galas bai iya yin komi komi an hison huta grenade bam shi tashi a ita bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka hod ka hada mini ko yakin duniya na- duk yakin da an kai duniya karshe sai an komo an zamana an yi sulhu algata malam mutane da kansu ne ba su son zaman lafiya premier guerre mondial Eh.
da an ka kare ta ba zama da teburin shawo Sai da aka sasanta.
deuxième guerre mondial fa.
Sai da aka sasanta.
to duk yakin da an kai duk bala'in da an kai karshe ne sai an dawo an nemi zaman yanzu lafiya ba gashi nan dai ana neman zaman lafiya ba To, kuma ta sasanci don ta tattauna haka akan mutane tekuri su da ba ikran da kansu da lahiya.
ris- da- wani tashin da- hankali ba wani amfani gare shi a cikin al'umma ba ba wani amfani gare shi a cikin al'umma mutane su kakka zama s- sila ko kakka zama kai ne dalilin yin wannan tashin hankali a kware ku ai baka gane ba su mutane abinda ba su gane shi tashin hankali kamar gobara na a share ta kunna to amma kuma wai sai inda za ta tsaya wani na adda tabbacin wanda ya kunna ta ba ta kone shi tana ma ta- ta ta wuce da shi to shi sai ta fara da shi sannan ta zo ta iske waɗanda suka tunanin su tsira ta kai gare su so da yawa waɗanda sun kai kiriyan problem suka san tsammanin su shiga da su ta farawa ka Lallai.
kun- ka- ka shirya wa ƙasa bala'i ka kana da mota special blende wadda an cika ta da mai kullun dan kunna tana akai tana aralanti ka shirya wai kai da kaji wuta ta tashi cikin sai ƙasa kai ka fit.
shiga kai ko cikin waɗanda an nan ƙarƙashinka akwai maƙinka sai ka ɗaga sai hidana bom shi barku kun kama hanya za ku hita ana na ana kashe kashe sai a ce da kai da faminka bum ka kunna ma ƙasa bala'i ka shiga jirgi jirgi zai ɗagawa wani ya ɗauki roket ya ba jirgin bum sai a ce da kai da magoya bayan ka manyan waɗanda kuke son ku kila ta ƙare nawa Ina- an kai ina ƙasar ne?
ruwan da mi abu sanadiyar tashin yaƙi ta haka wanda ka tunanin wai tashi hankali shi tashi ya tsira ba ka tsira Ina- ɗiyanka ba su tsira kenan algata malam ina ganin hadisin ga na na mutane suka ce ku- fitina kwana ce eh wani ha- wani hadisi ne suke cewa amma ba hadisi bane Ah, na- na mutane ne ce.
haqiqan wa al fitnatu da'ima Na- la'ana Allah man aiqadha ni'ima kwana take Allah ya tsini mu wanda ya tada ita Mm-mm. ba wannan bane ita fitina asalan Allah bai son ta bai ma son ta bai son ta amma in kun ka kira ta ku sani akwai wata Tahowa ta magana kai.
mallamai suna faɗi kullun kaji Allah ya yi umarni da abu kullun kaji Allah Ya ya yi hani.
hana abu to ka san in Allah ya umurni ko ka gane ko baka gane ba alheri na in Allah ya hana abu ko ka gane ko baka gane ba sharri na to babba kuma ka sani duk umurnin da Allah ya yi in baka bi ba kanka kai yi ba duk hanin da Allah ya yi in baka yi ba fa kakka sa tsammanin ka cuci wani wani kanka ka cuta su kansu malamai da suka cewa ayi Allah ya ce su yi in busu yi ba wuta haza a kakka sa tsammani in ka bi Qur'ani malamai ka bi wallahi baka bi malamai ba in ka bi Allah ka bi da manzo in baka bi ba wallahi baka bi Allah baka bi manzo sallallahu alaihi wa sallam gari ka ta babu kai ruwan malam cikin shi yasa Allah ya ce a bar shan giya sai wani ya ce a shi sai ya sha giya ka san wani dan giya ana wa'azin cewa ba a shan giya to in ya sha giya sai ta bakin Isa sai shi tsayi sai ce Isa don Allah Isa ki koma giya in ga inda mallan zai arwalla na eh wai shi so shi Shi izgili.
in dai in dai isa ta koma giya wai sai ya ga da ra'ayi mallamin su yawa Izgili wallahi to da kenan.
to abinda nake so mutane su gane in mutun ya sha giya Allah shi na su Allah bai su in ka sha giya kai na zaka su kai na za ka su in ka sha giya kai na za a yi ma kuwa in ka ba sha a yi ma giya kuwa.
kai na za ka zuwa kai ma watar ka tutu bisa gado in ka sha giya kai na za a yi ma kuwa yare suna maka eh, kuwa Allah Kana ba ya mai fitsari ga wani.
hanya.
to in Allah ya ce a bar zina ka ce a kai ba ka bari sai kai zina kai kai zinarka in Allah bai dauka sida babu ruwan Allah da sida kai na za ka kwashi kai ne kayan za ka kwashi kayanka duk abin da Allah ce ka a yi sakamako gari kana in kai yi kuma kai ne za ka amfanuwa in Allah ce a yi kaza kun ka ce ba ku yi mm, ba ku cuci Allah da komi ba Allah ya wadatu da duniya da abin da ke cikinta da halittunsa gaba ɗai Allah ya ce a bar kisa a banza inna Allah la ghaniyun anil alamin Allah ya wadatu da kowa in ka ce ka kashe eh, Rai.
wani ka fahimce ni wani ya yi hushi ya tuka shi ke da ya zo ya shiga gidan ku ya kunna ba gidan kuta to eh, eh, wa- wa ka cuta Wai- wa- wa- wasu muta- mutanen da ga cewa ina ruwa Allah da kiɗi To, alaji wannan maganganu da mutane suka yi su kya Ubangiji.
na'am Duk abin da kun ka shirka cikin duniya na shiri wallahi kan kuna suka komawa. Allah bai cutuwa da komi dan ya Kenan ba a yi ma Allah ya wani wa- abu bale a ce ya bari- wadatu da halittunsa gaba ɗaya kwata kwata kwata kwata kwata kwata kwata.
kenan duk abin da za ka yi wai ba kaman ka- ka- bari in ba Allah haushi
Ka ba Allah akwai wata karuwa wani gari.
na'am Shikenan ban haɗin garin saboda ka wani hici na zaki garin su.
eh mu je alaga ta malam Mai gida wadda take ba su haya ta ga kamar ran nan ta tuba abin ba ta son shi.
to tabba su daile ta ce su ɗauke kayan su wasu suna ganin kamar wasa na sun kakiya aka zo aka rusa gidan aka kore su na'am sai ta yi hushi ta ce to ita yanzu tun da ma an kai musu haka ita yanzu makka za ta yi karuwanci
to ita ko makka ka san ko ci- ko ko da mutum darsawa ya ce to shi zai je makka shi sabon Allah da na rubuta mai zunubi Mm.
ka san a Daga shari'a- nan.
daga nan In ka san- ce.
ka san in mutum ya niyya aikata sabon Allah in bai aikata ba ya bari don Allah Eh, eh.
Allah zai bashi lada ko haka To amma idan ita makka ta kai yi niyyar aikata sabon Allah, to da nan za a rubuta ma zunubi.
ba sai an jira ba Akwai aya ta Qur'ani.
To.
Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min azabin alim. Duk wanda yi niyyar aikata mummunan abu garin Makka, muna rubuta mai zunubi.
in ji Don Allah haka tattahi ta ɗauki za ta taimaka ta yi karuwanci ta zo ta sabka ba ta fara karuwanci ba ta mutu kankurun kankusu in ji 'yan yara kenan ne nan ba ta da gyara don haka duk wanda ya yi saki ya nufaci makka da banna mai kai 'yan daudu makka mai kai masu sata aljihu masu yankan aljihu makka mai kai karuwai makka mai kai wanda zai yin banna ya san banna za shi ya kai shi makka kakkasa tsammanin aikin Allah kai zaka gane kurenka Yan kuma yan tare in ji malam mutum.
alaga ta malam dai dai- ah!
Ah, eh. Ah, akwai sauran lokaci Eh.
amma eh, eh, abin da nake so in in ce a nan Eh.
mun tattauna batutuwa tun daga yadda ah, ake Eh, samun shugaba na gari To, kuma da siffofin har al- al'umma.
da siffofin Da al'umma al'umma.
har To, zuwa to.
a yanzu yanzu sai mu shiga sai mu nau'o'i shiga nau'o'i nau'o'i na siyasa siyasun duniya to mu gani Yau- cikin yau- yan mintunan gami za mu ɗan a ɗasawa.
za mu dan dasawa Eh, a gurgurdo abin kafin da saka.
sau. siyasa tana da nau'i nau'i nau'i fiye da nau'i kusan 45 na'am ka fahimta Na.
to a yau ina son wanda shine matashiya saboda za mu ɗauko su mu yi bayanin su a yau zan yi ƙoƙari mu yi matashiya da siyasa guda biyu na'am siyasa ta cikin gida siyasa ta waje shi ake kira a siyasatu dakhiliya da a siyasatu kharijiyya siyasa ta cikin gida ya za a yi mu tafiyar da al'amuran mu cikin gida da kyau musulunci ya yi bayanin wannan na'am ya za a yi mu yi siyasa ta ƙasar waje musulunci ya yi bayanin wannan na'am ina fata ana fahimta Na'am.
to amma kafin in shiga Mm.
kafin in shiga na'am akwai magana guda uku wanne a gurgushe wanne alaga ta malam magana ta farko mun yi bayanin cewa idan aka zo wajen zaɓe ka fahimta wanga 25 wanga 25 wanga 24 wanga 26 muka ce waye ci zaɓe eh a a mun yi mai magana.
26 mun yi bayanin wannan amma mun ka ce ai ba majority ta zaɓe shi ba to wani dan dubara zai iya cewa to ai a- za a tai deuxième tour to in an ka tai deuxième tour to lokacin da za a sanin wanga ya samu 40 da kaza wanga 50 da kaza haka nan ne ko ba haka nan bane to wannan bai canza komi ba saboda waɗanda sun ka zaɓi wancan a- wanga a deuxième tour da yawan su ba shi sun kaso ba Na.
dole ta ta kama musu na shi yasa kenan siyasa ba da majority take tafiya ba amma wani zai iya cewa to ina madadi na musulunci ko ba a haka tsarin nan bane?
musulunci shi musulunci abu na farko wanda ya dame shi ba wanda zai shugaban- shugabanci ba da ni za a shugabanci dami dami shi ya sama ya zo cikin hadisi wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da bakin bawa na an kasa shugaba an ce a bi shi amma menene yasa da mi za a yi hukunci adami za a hukunci madalla musulunci abin da yake so namiji ɗa na'am wanda ya san ya kamata amma ya yi hukunci da shari'a ita ko shari'a ta musulunci tana da abubuwa guda biyu to abu na farko abinda nassi ya zo ya faɗe shi karara to wannan babu zancen a kawo ra'ayi alqur'ani alkur'ani ya faɗi abubuwa ya ce karara ga Ba- yadda babu za a gyara yi nan.
a ƙimu salata a tsaye da sallah kace ba kayin sallah babu mallamin da ma tawili duk wanda ya ce ma kamar sallah lahira shina ɗaukan maka nauyin sallah wallahi kare ka ta ƙari don in an ka tai lahira baka gani ne
wa aqimu salata wa atu zakata ku ba da zakka wanga karar shiki akwai abin da qur'ani ya kwadi yace ku yan adam saboda zamanin ku da kabilun ku da yankunan ku sun bambanta to ku je ku dibi da ya kamata wa amruhum shura bainahum al'amarin su su yi shawara na'am akwai abin da dole sai masanan shi za su zama su yi shawara kamar yadda ka faɗi.
misali Na.
yau ana son a kai attack wata region to ba a ta ku kawo ayar da ta ce mu kai attack region kaza ku kawo ayar da ta ce mu yi amfani da kartushe iri kaza Mm-mm. wanga aikin kuna an ba ku tun da kuna da sani wanda Allah ba ku Allah ce ku je ku yi shawara na'am Ya- amma da ya ce ai shawara ya ce ai shawara Na'am.
to kaga ashe musulunci tsarin shi ya zama to wanda zai jagora namiji ne domin mace ba ta iya jagoranci mun faɗi wannan Na'am.
mun faɗi sifofi to sannan kuma ya zama to abinda nasi ya ce karara mi za a hukunci da shi addinin musulunci abinda nasi ya ce karara ai aiki da shi abinda ya ba da izinin ai shawara ai shawara magana ta riga ta ƙare jagoranci ya ƙare kakkuyi muna ƙarya na'am kakkuyi muna ƙarya shi musulunci abinda shike kallo ya zama to bisa ga tsarin shi na wane ne zai mulkin wane ne zai mulkin ba shi da mai musulunci ba da mi za a yi hukunci ko wane ne zai a hukunci shi musulunci eh wannan nan ne damuwa nan ne damuwar to shi yasa za mu zo akwai wata babbar shubuha a karkashin wannan sai ka ji wasu sun ce to ai in gwamnati ba ta ba ta aiki da qur'ani ai ai yin aiki karkashin ta ai kafirci ne Mm.
san da- waɗansu suke faɗa waɗansu ke faɗar haka daga nan sai an ka kirkiro boko haram da abin da ya kama da haka waɗansu ba su tsaya ya kamata duk al'amari in ya zo a kira malamai kuma ku tattauna da malaman mu.
yawwa ka fahimta Na'am.
to a nan zan fitar da wannan mas'ala saboda muhimmancinta na'am sai su kafa hujja Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu Mm.
fa ulaika humul kafirun Kafirun.
wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimuna wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna shikenan kace duk kafirai Daga nan an tsaya.
to kaga anan an samu matsala na farko ya kamata mu fahimci wa man lam yahkum bima anzalallahu Na'am.
fa ulaika humul kafiruna kana fahimta ta Na ji.
tana magana ne akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'am ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون تنا magana ne kan Yahudawa ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون tana magana ne kan ahlul kitab Yahudawa magana ta farko kenan shikenan wato zan mu dauko matsalar tun da tushi Na'am.
wanda ya ce fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna kaga na al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam duk da sun ce yahudawa wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi na ana dan can at-taura karshen ta ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimuna sannan can wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiquna to anan sai malamai suka ce shi qur'ani in ya kwadi wani abu ba ya shafi waccan al'umma ne kawai ba ya shafi mu ne don mu in ya faɗi in mai kyau ne mu yi koyi in mara kyau ne mu sai mu bar nisance shi shi to kalima ta kafirci da zalunci da fasikanci ma'ana nawa gare su kaga matsala ta farko kenan ba a san ma'anonin duka ba kenan waɗansu malamai wato kalima ta fasikanci wani lokaci qur'ani in yace kafirci Mm.
yana nufin an fita daga cikin musulunci kwata kwata wani lokacin yace kafirci ba da nufin an fita daga cikin musulunci wani lokaci in Alaga- qur'ani ya kaji duka zan bi ka bayanin su a ni ka- ni kawai sakuna nan ka san isar Eh?
muje muje wani lokaci in qur'ani yace zalunci yana nufin an fitar daga cikin musulunci wani lokaci in qur'ani yace zalunci yana nufin ba a fitar daga cikin musulunci ba wani lokaci in qur'ani yace fasikanci kana fahimta ta Ba ana Yana- nihin- yana nuhin an hita daga cikin musulunci wani lokaci yace fasikanci ba ta daga cikin musulunci ba wani lokaci in qur'ani yace kafirci musulunci shi ka nuhi kai ha in yace imani wani lokaci kafirci shi ka nuhi
shi alqur'ani aha ma alaga ta ka malam kusa- wai ina zuwa babban me ake jira wai babban- babban magana kira aka ce wai ofar ina cikin zuwa kura.
nice me ake jira da ba Tsaya, iya tsaya, ka ji Ni- ni ai ka yanzu.
sa abin da ya sa Eh, ba- ai Wai- bari in ba da hujja da aya kan Ba- lokaci shi kure su To- to su- mu su neme ni mu je shirka Allah ya kira ta zalunci inna shirka la zulmun azim nan kafirci take nufi to shirka awo Allah ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalumai nan zalunci kafirci shike nufi to amma inda Qur'ani ya kwadi zalunci da kafirci ba suna nufin ita daga cikin musulunci ba inda dan adam ya butulce ma ni'imar Allah ni'ima Allah ya muna ni'imomi babu wanda bai butulce mu ni'imar Allah Kwarai.
sai dai tuba sai Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar dan adam zalumun na mai yawan zalunci kaffarun mai yawan butulcewa ne kaga ba duk dan adam bane butulcewa shi da zalunci shi ta kai shi ga hita daga cikin musulunci na wani lokaci in qur'ani yace fasikanci yana nufin an fitar daga cikin musulunci Eh.
afa man kana mu'minan kaman kana fasika Eh.
la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihati falahumul jannatu ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahumun nar kaga ce wanda an mumini ba irin shi fasiki ba saboda ya kawo su kishiyar juna nuna maka mumini daban kafi wato fasiki daban mumini daban amma wani lokaci sai ya ce fasiki yana nufin wanda ba kafiri ba ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق kaga sai ce al-kufra wal fusuq ya bambanta tsakanin kafirci da fasikanci wani lokaci in qur'ani yace kafirci musulunci shi ka nushi nan ma magana kamar yaya لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت وند يكفر تيما طاغوت يكفر تيما شيطان يا زمي ya zama musulmi ah to Zan- sannan wani lokaci in musulunci ya ce imani kahirci shi ka nuhi kaka wa minan eh, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun sai Allah ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru amanu bi alsinatihim sun yi imani da harshen su thumma kafaru bi qulubihim sun kafirci da zukatan su ashe nan amanun nan kafirci ta kamshi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin Allah ce ba mu'mine bane ko sun ce sun yi imani ashe nan kafirci ta kamshi ɗaliban ilimi mu tsaya mu fahimci nassi da kyau.
alaga alaga ta malam Eh? To, eh, gaskiya gaskiya ni dai ina ganin Eh.
ya- ya- ni dai eh, ka sa akwai wata shawara da an ka- mutane suka ta aiko min sakonta eh.
gaskiya ya kamata a ce eh, Eh.
eh, eh, alaga ta malam kana cikin mashawarta Babu lahi a Musa na ce shawara dai wallahi in an nemi mu bayar wallahi za mu bayar. Kuma mu ba dole bane sai an ɗauki mu a matsayin an kadirar wani in in dai an nemi mu mu bayar wallahi gurgudu abin da Allah ya bamu wallahi za mu kawo. Wannan aikin mu ne na- na na kawo ta mu gudunmawa cikin al'umma. Alaji na'am to sai mu zo Eh.
kenan wa mallami hakun bi ba anzalallahu fa ulahimul Mm-mm, kafiruna mhm.
sai malamai sun kai fassara guda biyu To.
wasu sun kace kafiruna wanda ya hita daga cikin musulunci to zalimuna wanda ya zalunci wani mhm fasikuna wanda ya yi abinda za- kanshi ne ya tsaya kanshi kenan in kai hukunci da abinda ba shi ne Allah subhanahu wa kana iya zama kafiri in ka zalunci wani kana iya zama azzalumi in ka tsayan in fasikancin ya tsaya karan kanka bai ketara zuwa ga wani ba to kuma ya zama fasikanci tunda baka zalunci kowa ba waɗansu daga cikin malamai kenan bambancin zalunci wanga ya tashi ne daga gare ka ya kai zuwa ga wani ga wani wanga kuma ya tsaya ne kayan makanka shikenan waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a kafircin mu ɗauke shi kala biyu to mai hita daga cikin musulunci da wanda bai hita daga cikin musulunci zalunci mu ɗauke shi mai hita daga cikin musulunci da wanda bai hita daga cikin musulunci fasikanci mai hita daga cikin musulunci da wanda bai hita daga cikin musulunci amma sai mu auna shi wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya san cewa na Allah shine daidai amma saboda son ran shi yayi kuma ya tabbatar da cewa na Allah ya yi kuma bai wanda zai yi bai kai ga na Allah ba to wannan matsayin mai sabo shi ke kina Mai ya sabo zama yake.
to kafirin wanda bai hita musulunci ba zalimin wanda bai hita musulunci ba fasikin wanda bai hita musulunci ba Na.
amma wanda ya hukunci da wani abu wanda ba na Allah ba yasa tsammanin ya yi na Allah koko yasa tsammanin na Allah ya kare aiki yanzu sabuwar duniya za a yi ko yake ganin akwai daidai da na Allah to wannan shine ya fita daga cikin musulunci kafircin shi ya fitar da shi daga cikin musulunci zaluncin shi ya fitar da shi daga cikin musulunci fasikancin shi ya fitar da shi daga cikin musulunci amma in an ka ce duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya daga cikin musulunci har su masu cewa gwamnati dagutu ta su kansu suna yin hukunci ba da Qur'ani ba wani lokaci su kansu sun hita musulunci dan ban Ke- taba ga- ban san wan ban da annabawa ban san wanda gaban Allah 100 bisa 100 ba ban san shi ba in kuma kai ka ce kai masumi na baka sabo to mu gani ka kenan dai alaga ta malam abin ba a fassara shi ne yadda ya kamata a ƙarshe tun da lokaci na tafiya yau in ba a yi kara alaji bari ka ji wata magana wanda duk yayi wanka ya kakirtar da annabin Allah
da Allah ba minti bai mu kankare eh don Allah shi hakuri na'am mi addalili na annabi Yusufa annabin Allah ne dan annabin Allah ne baban shi shine annabi Yaqub jikan annabin Allah ne shine annabi Ishaq tattaba kunna annabi Allah ne shine annabi Ibrahim amma yayi aiki karkashin gwamnati ta kahirci dan ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim wannan lokaci ba shine shugaba kwata kwata ba shi wani matsayi na shi wani matsayi na gare to ga annabin Allah na kuma malamai suke cewa in an ka kawo labarin abin da ya gabata dan wanda ya ce to ai annabi Yusufa na to me yasa Allah kawo labarin ban za ta Allah sai kawo ya kawo cikin Qur'ani kuna karanta malamai sun yi shar'u man qablana idan an ka ce abin da ya gabata wanda Allah ba mu labari da mutanen gaba shi da ka'ida guda uku idan abin nan Allah ya tabbatar da shi cikin littafin mu ya ce mu aiki da shi sai mu aiki da shi التوراة الله ياتي أي قصاصي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص مما الله ياتي قصاصي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إذا Qur'ani yazo ya ba da labarin abu ya ce to mu ya ɗauke muna ya ce su sun yi amma mu ya ɗauke muna shikenan babu matsala an ɗauke muna to wanda Qur'ani yazo ya kawo shi shi bai ce ya dora muna ba bai ce kuma kan mu yi aiki da shi ba mallamai sun ce to nan ya nuna ya kamata mu yi aiki da shi don Allah ya ce mu dauki iwa'azi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab sai mu duba in mai kyau ne mu dauka in ba mai kyau bane mu aje shi to annabi Yusuf da an ka bada labarin shi yayi aiki karkashin gwamnati ta kafirci to annabi Yusuf kafiri na to kai ka zo ka ce duk wanda ya aiki akan karkashin constitution kafiri na annabi Yusuf kenan ya kafirta ka kafirtar da annabin Allah bas in ji balarabi in ta kalami kalami wahid intaha ayya
mu tsaya daga nan uwa musulmi kenan ya kamata alhaji ya fara taka min burki insha Allah rabbul alamin akwai waɗansu abubuwa tun da zamu zo kan siyasa ta cikin gida da siyasa ta waje ina fata an fahimci mu fara ɗauko su ɗai bayan ɗai ɗai bayan ɗai da siyasoshi masu kyau in Allah ya bamu iko ya kamata mu tattauna akan siyasa alal aqalla guda talatin amma alaga ta mala abinda muke so ga mutane su fahimci wannan zama da muke yi da kuma amfanin shi eh dama alaji ka san ita duniya har da annabawa da Allah turu ba kowa karba gari su ba mu dai za mu haɗi iya ilimin mu kuma hujja ta maka da dalili wanda ya gaba haka nan bane yana iya tuntuɓan mu ya kawo hujjojin shi mu kawo namu shi yasa muke son malamai da dalibai kowa ya yi kokari ya karanta ulumu shar'iyya da kyau dan in baka karanta ulumul ala ba karatun ka guntuna ulumul ala su sun sa abin lici ka karanta usulul tafsir ka karanta usulul hadith ka karanta ko mustalahul hadith ka karanta ko ulumul hadith ka karanta usulul fiqh musamman sannan ka zo ka karanta tafsiri da hadisi da fiqh kuma ka karanta ulum usulul lugha alqawaidul balaghiyya wan nahwiyya was sarfiyya wa ilmul lugha wal adab in ka san su lokacin na karatun ka zai kyau in ba haka ba ka dauki nassi ka ce ka gane nassi ba ka gane komi ba zuwa na kake kana fassara irin yadda ranka ya baka kuma gaban Allah ba ka da wata hujja don baka tsaya ka yi karatu mai kyau ba ka je ka ba da mummunan fatawa ka yi aiki da ita ka halaka ka ka halaka waɗansu kun ka halaka mutane madalla mu dai kuma abinda mun ka faɗa ba mu ce ba mu kuskure ba wallahu ta'ala a'lamu ta masu kalmar sauraron mu anan ne zamu dakata saboda a lokaci yayi halinsa ku yi mana hakuri yan uwa in Allah ya sa muna da rai ba mu mutu ba muna nan lafiya mako na sama za mu ɗorawa a cikin kashi na shida in Allah ya yarda da izinin Allah sai yarda Allah ce muke ne gaskiya ne anan abokan aikin mu suka dafa muna muna muku godiya a Abubakar Kacalla da Rakiya muna fatan alheri a gare ku da shi Abdul Karim Abubakar wanda yake bisa na'urar kyamara sai kuma shi imamu almajirin malamai na masallaci imamu malik almajirin malamai kuma abdul malik wanda muka zo da shi muka tattauna don mu tuna ma mutane waɗansu abin ya zan musu kaman kusan wanga sashi ne suka fara samu can baya mun yi zama har guda bakwai a nan game da zaman lafiya game da zaman lafiya da mutane kasa dauka nan ne yanzu ne muka fara mun yi zaman lafiya can meye lafiya ya zakken zaman taikiya ake kiyaye ta sai da aka yi zama guda bakwai nan in mutum ya bi su ya san menene zaman lafiya da aka yanzu mun zo a cikin siyasun duniya a waye kai a waye kai don mutane su fahimta mu samu mu gudu tare tare eh mu tsira tare duniya da lahira yawa alga ta malam da Allah ya hakuri ayi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين.
الآخرة حسنة آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين.
والمؤمنين والمؤمنات آمين.
الأحياء منهم والأموات آمين.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا آمين.
وسائر بلاد المسلمين آمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين آمين.
اللهم أصلح ذات بيننا آمين.
وألف بين قلوبنا آمين.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا آمين.
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين آمين.
اللهم ول أمورنا خيارنا آمين.
ولا تول أمورنا شرارنا آمين.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك آمين.
أشهد أن لا إله إلا أنت آمين.
نستغفرك ونتوب إليك آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai makon gobe idan fa Allah ya yi